السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna ashirin da tara ga wata na rajab hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta biyar, wanda ya dace wa goma watan biyu miladiya ta hudu, za mu yi darasi na uku a cikin littafin hirasatul aqida malam yana cikin gaba wadda take magana akan abin da ya shahi alwaqi'atu ala salafi salih iya daga cikin ɗabi'ar mutane ma'abuta bin son zuciya shine kiran ƙarya akan waɗanda suke ahlus sunna wal jama'a to malam ya ambata mana cewa akwai sunaye daban-daban wanda kuma dukkan wasu ma'abuta bid'a zaka samu sunan da za su ma ahlus sunna na daban shine nan mali yake cewa bayan ya kawo hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mazala na cewa ala ta'jabuna min quraishin yashtumuna muzammaman wa ana muhammadan mazala yake cewa shin ba kwa mamakin quraishawa suna aibanta ko suna zagin muzammam muzammam shine abin zargi ko da makamancin wannan su a nasu tunani suna ne suka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama subhanallah amma zalla yake cewa wannan ai babu abin damuwa a ciki yace wa ana Muhammad ni Muhammad ne su kuma dukkan surutan da suke da kiran ƙarya da suke mi suke ma suna ma muzammam shi kuma yace ni kuma Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam mal yace wa hadha naziru ma tahki rafidatu an ahli sunnati min ahli alhadith والفقه والعبادة والمعرفة أنهم ناصبة ما ليش وهذا إر ون مجانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يي نظير ما تحكي الرافضة إيا كما تتينيا da abin da masu bin hanya ta shi'anci suke faɗa ga ahalus sunna wal jama'a yanda manzala sallallahu alaihi wasallam ƙuresha suka haɗi mushi haka to haka zaka samu su ma rafida suna faɗa ga ahalus sunna irin waɗannan abubuwa shine naziri yani kamanceceniya suna faɗa wa ma'abuta bin tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace min ahli alhadisi wal fiqh wal ibada suna faɗa wa ma'abuta hadisi ma'abuta fiqh ma'abuta bautan Allah wal ma'rifa ma'abuta sanin Allah subhanahu wata'ala waɗannan mutane mai suke musu sai su ce musu annahum nasiba sai su ce ai wannan nawasib ne kalma ta annasiba mun wuce ta a baya kenan nasiba sune waɗanda aka ce wai suna kyamar iyalin ko alu baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wanda wannan kuma wanda ba rafi zama ma za ka samu wasu suna tuhumar mutane da haka sai a ce ai wani shiri ne wanda yake samun goyon bayan garin gama garin gaba ɗaya in banda bangare ɗaya sai yahudda suwa yahudda ahlus sunnah alhali babu wanda yake kula da iyalin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sama da ahlus sunna saboda suna tsaye akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba abinda wani ya kirkire shi a matsayin ra'ayi ko tunani nashi bai dora maliki ta wa tahqil qadariyatu haka kuma suma masu bin qadariya bid'a ta qadariya suma anhum annahum mujabbira suna cewa ahlus sunna ai mujabbira ne yani ɗadam za a kama shi da laihin da ya yi an jabbara mashi aikata aiki kuma a kama shi da wannan laihin to suna kiransu da suna mujabbira wa tahkil jahamiyatu anhum annahum mushabbiha su kuma ma'abuta bin jaham ibn safwan suna kiran ma'abuta bin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa ai suna mushabbiha ne ai suna kamanta ubangiji da halitta me yasa saboda ahlus sunna sun yarda cewa annallaha sami'un basir lakin laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir sun yarda Allah yana ji yana gani amma babu wani wanda yake kamancece ne da Allah sai mu'tazila suka ce ina kun jiwa sun kwatanta ubangiji da halitta to sai suka mun suna da ce ai wannan mushabbiha ne suna kamanta Allah da bayi alhali ba haka nan bane ba malai ce wa yahki man khalafa alhaditha wa nabadha ahlahu anhum mutum wanda ya saba wa hadisi yayi watsi da abin da ya shahi harkan hadisi da ma'abuta hadisi zai riga ambata wa ahlus sunna sunan cewa nabita wasu ƴan kucuku bamu mutanen da busu jima suka tsiro ba wa hashawiyya mutanen da suke gama garin mutane gusa wanda koda suna da wani abin da yake dan yawa to kawai yawan banza ne sannan kuma sagran haka waɗannan kalmati duka sun wuce a baya malaci ila ghairi zalika min al asma'il makzuba sannan banda waɗannan sunaye ma akwai wasu sunaye waɗanda suke na ƙarerake wanda aka jingina zuwa ga ahlus sunna saboda kara fahimce su kuma sai kaga kaga nan ɗan bid'a na rafida ɗan shi'a masu zagin sahabbai da su mu'tazila da su abin da ya shahi jahamiyya duka sun yi kage ga ahlus sunna a wancan lokaci go to kuma har a yau ana nan ana yi sannan kuma duk inda aka samu wata gungu ta mutanen da suke bin son zuciya to zaka samu cewa suna ƙiyayya ga ma'abuta bin sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal jahiluna li ahli al haqqi a'da'u zaka samu mutumin da ya jahilci abu idan ka ambata abin da yake gaskiya ne sai ka ga yana nuna ƙiyayya da nuna rishin yarda mal yace ila ghairi zalika min al asma'il makdhuba yace wa man ta'ammala kutubal mutakallimin duk wa mutumin da zai tsaya ya lura game da littattafan da aka wallafa na mutanen ahlul kalam ahlul mantiq wal falsafa allazina yukhalifuna hadha alqawl waɗanda suke saba wa waɗannan maganganun da aka faɗi nabitan ne hashawiyya kin ne thagar kin ne gusa kin ne da sauransu maliki cewa wajadahum la yabhasuna fil ghalibi aw fil jami' illa ma'a hadha alqawl duk wata kungiya ta bid'a zaka samu waɗannan sunayen da aka yi nasibace mujabbira ne mushabbiha ce hashawiyya ce nabita ne sai ka samu wannan suna suna gaskatuwa akan ma'abuta ahlul kalam malike cewa illa ma'a hadhal qawl kenan sai dai wannan magana yana gaskatuwa akan su allazi ma alimna liqa'ilihi wujuda magana suke ambata su ambata su jingina wa ahlus sunna malike wanda ba mu samu haka in ba a cikin littafin magabata duk wanda irin wannan magana in ka ɗauko shi ka ɗauko tarihi sai ga cewa dama wani ƙarsun gumin ɗan bid'a ne to kaga wannan shi kuma qawluhu la yu'tabar ba lisahi da maganar shi mali ce wa yaqulu al-barbahari rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari Allah ya rahama gare shi yake cewa wa idza sami'ta rajulan yaqulu fulanun nasibiyyun fa'lam annahu rafidi daga kaji wani mutum yana cewa wani ai nasibi ne yana ƙin iyalin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ko kuma yana ƙin sa aliyu to fa'alam ka sani annahu rafidi wannan wanda yake wannan magana to ba rafide ne suwaye rafida a yau kawai ka ce ƙasar iran wannan ita take wakiltar rafidanci mi'a fi mi'a su aibanta abubakar su aibanta umar su aibanta usman su aibanta abdurrahman ibn auf su aibanta aisha radiyallahu anha da hafsa da sauransu mutanen da suke sanannu a cikin addini cewa suna da falala da kima annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya samu damage tsakanin shi da hafsa yake cewa ubangiji ya mushi umarni aka turo mala'ika aka ce raji'a fa innaha sawwamatun qawwama aka ce ka maida ta saboda mace ce mai kokarin qiyamul laili sannan kuma mace ce mai kokarin yin azumin nafila wa ce amina ta Allah ya ce amina ta wa aka ma umarni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya za ka kai wani kama iska yana zaune bai san ba ma mi ake cewa addini sai aibanta ta ko kuma aibanta aisha ko aibanta abu abubakar ko umar ko usmanu to shi ne ma ce daga kaji mutum yana aibanta yana haɗin haka to ka tabbatar da cewa wannan mutumin rafidi ne in ji imamul barbahari a cikin littafin sharhus sunna ya ce wa idza sami'ta rajula idan ka ji wani mutum ya kulu yana faɗan cewa fulanun mushabbih wane mushabbihun yana kaman yana kamanta ubangiji da halitta aw fulanun yatakallamu bit tashbihi ko kuma wane yana magana da cewa ai sifofin ubangiji subhanahu wataala da na bayi yana kwaman hada soje guda yace fa'alam annahu jahamiyun ka sani cewa yana bin hanya ta jaham ibn safwan wa idza sami'ta ar-rajula idan kaji wani kuma ya kulu yana cewa takallam bit tauhid washrah li at-tauhid kai ka dami jama'a kana maganar tauhidi tauhidi wai meye tauhida me ake cewa dayan ta Allah daga mutum ya ce la ilaha illallah ai magana ta rage ta gare a ce a bata gare ba magana a lokacin za ta fara la sema cikin al'umman da basu san ma'anan kalmatu la ilaha illallah ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da irin fasahar da Allah ya bashi da iya zance da karantarwa amma a kaɗan sai da ɗauki sahabbai shekara goma sha nawa shekara sha uku a makka kawai ana karantar da su tauhidi duk wata ayar za sabko a cikin ƙudani tana magana akan tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wata'ala wannan kalmatu la ilaha illallah larabci ne waɗannan mutanen larabawa ne amma saboda a daidaita musu zaman kalmar nan sai da manzon shekara sha uku yana karantarwa banda shi aka koma garin madina aka yi shekara goma a cikin shekara goma ma kuma akwai abubuwa daban-daban na abin da ya sha gyaran aƙida to kaga idan mutu ya ce la ilaha illallah ko kuma kalmatu tauhid to lalle tabbas yana bukata ya san me yake tabbatar da ita kuma me abin da in ya hodi zai iya wargaje ta saboda daga cikin ayyukan da ake hodi a wargaje ta akwai abubuwa da yawa a kaɗan akwai naqid kaman guda goma abinda in koda ka ce la ilaha illallah in ka aikata su to suna iya warware wannan kalmar ta la ilaha illallah ana bukatar sai ka sake jaddada ta idan mutu ya alistihza'u biddin kai izgili game da abin da yake addini ne ko wata sha'ira daga cikin sha'airul islam ko min karantanta in dai ta tabbata bautan Allah ne in kai izgili akan wannan yana yahuda ka daga cikin musulunci ka duba lokacin da za a ta yi yakin tabuka yakin yakin uhudu wannan abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafukai lokacin da ya jagoranci wanda wasu yake cewa yake cewa ba mu taɓa ga mutane ba masu ƙatan ciki masu ragwagi maƙiya a kan aje a haɗu da abokan gaba sama da waɗannan mutane sai yake nuna wasu kaso daga cikin sahabban mazalla sallallahu alaihi wasallam sai wanda daga cikin sahabbai ji labari sai je hudi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai abdullahi ibnu ubay ibnu salul ya rika zuwa yana rantsuwa da Allah ta bi hudi ba yana cikin haka sai Allah ya aiko mala'ika jibril ka faɗi ƙul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un Allah ce la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum shin da Allah ne da manzon shi da ayoyin Allah kuke izgili Allah ce kakkuka hamzari kad kafartum haqiqa kun kafirta bayan imaninku kenan Abdullahi dan Ubay dan Salul ya ruguje kalmar ta la ilaha illallah ashe tana rugujewa da haka malaman fiqh suka yi kitab ko kuma abwab na ridda sai a ce duk wanda ya aikata aiki kaza ya yi ridda ya bar musulunci me yasa saboda kenan wajibi ne mutum mai imani ya karanta me yake sa a yi ridda saboda kaka yi ridda yanzu a yau sai mutum ya soki abin da yake addini ne ko min karanta abu ban na aikatawa ko ban aikata ba daban wannan kes ne tsakanin da ubangiji subhanahu wataala Allah ya ga dama ya azabtar da ni akan haka in ya ga dama kuma ya yahe mini wannan tsakani na ne da ubangiji amma ka zo ka yi inkari ka ce abu kaza kawai ba addini ba ne ba shishigi ne ko kuma nuna iyawa ne kuna makamancin wannan to wannan kalmar duk da kana ga cewa el kadanci tana iya jawo maka matsala a wajen Allah subhanahu wataala ko ka soki gemu ko ka soki daga tuhahi ko ka soki wani abin da yake ma'lumun min addini bi darura ga dalilai sun wuce alisawa ka kasa aji gemu wannan daban ka kasa daga tuhaka wannan daban wannan tsakaninka da ubangijinka laihi ne kai Allah ya ga dama ya gafarta maka ya ga dama ya kama ka da ya maka hukuma amma ka zo ka ce ba addini bane ba alhali manzo Allah ya tabbatar da shi Allah ya tabbatar da shi yanzu kenan ka ƙaryata Allah da manzon shi haka abin yana hatsari to da haka su waɗannan jahamiya suna cewa duk mutumin da ya ambata wata sifa ta ubangiji sai ai wannan mushabbih ne ya kamanta ubangiji da wani to duk wanda kai yana wannan irin waɗannan maganganun kasancewa iya bin jaham ibnu safwan مالك وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم كسني أنه خارجي وأنه متم خوارجي سوى خوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة كل من ارتكب كبيرة فهو كافر عندهم دم متم دي ارتكابي كحون أيكن دا Allah ya yi alkawalin azaba a kan shi tun a nan duniya ko a gobe kiyama an yi wa'idi mai tsanani in ka aikata shi a wajen su kawai ka kafarta yanzu ana cikin ta kawai an kai ƙarya shi kenan an ƙare aka koma gehe can kaɗan yi da wani ka ce wallahi wani kaza kaza shi kenan kaka hurta jinin ka ya halitta kuma ba gaba irin sai su iske mutane cikin masallaci suna sallah sai su kashe su su ce wa jinin su ya halitta a kwashe matan ku a ce duk an samu ganima hayaniya kenan wannan ba addini bane ba malai ce fa'alam annahu khariji to kaga daga cikin aibi da illan irin waɗannan harkoki na bid'o'i su suke sabke mutane daga asalin abin da ke addini ne kaga za ce a boko haram wane ne kaza kaza sai a rika tuhumar musuluncin alhali musuluncin ma yayi bara'a da irin waɗannan mutanen su waye khawarij ne kuma wallahi wani iko Allah lokacin da suka fara wannan fitintunun nan kan abun ya kai inda zai bullama ahlu sunna saboda an kare suke da su kai zaka karanta halasatul aqida duk waɗannan bayanan malam ya maka su daga kaga wani mutumin da yake kafa man kafatar da mutane a dalilin kabira to ka san wannan mutumin tafarkin khawarij ne ya kama da haka me zai biyo baya tun farko da suka fara dama da yaƙi suka fara suka yaƙi aliyu ibn abi talib suka halatta jini shi aliyu radiyallahu anhu da da yawa daga cikin sahabbai suka kafirce suka ja daga su kawari shi to kaga mutane sanannu tun a lokacin waɗannan malaman da suke lokacin su malam jafar allah jikansu da rahama da sauransu sun yi bayani ga gwamnati bayani warkakke akan waɗannan mutanen ga tafarkin da suka kama kuma ga inda za su tahiwa saboda abu ne sananne duk wanda yake saffa takardun tarihi ya san cewa khawarij wannan ɗabi'a su ci dama aka bar abu hanyar kai abin da ya kai to malike cewa waɗannan shi yasa har kowane lokaci bayani akan miye addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan wajibi ne duk wanda zai kawo wani abin tunanin shi ko ra'ayin shi ko kuma wani wata kungiyar shi ya kafa ta saboda ya batar da kawo wajibi ne a yi bayanin kaza ba daidai ba ne ba kaza shi ne daidai to mal yace duk wanda kaji yana wannan magana fa'alam annahu khariji mu'tazili yace aw yaqulu fulanun mujabbir aw yatakallam bil ijbar ko a ce maka wani mujabbir ne ai wani yana magana akan abin da ya shahi al abdu mujbar ai bawa tilasta shi akai duk abin da zai yi alhali Allah ya baka zabi yanzu da zaɓin ka zo ka zamna amma taufiki ne na ubangiji subhanahu wata'ala a gare ka haka ne ko kai ka zaɓa ka ce a bari in zo in saurari karatu a bari in zo in yi karatu bari in zo in yi sallah bari in zo in yi kaza anta anta mukhayyar Allah ce inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura yace fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur to daga cikin kungiyoyin abin da ya shafi bid'a suna ambata cewa ai ahlus sunna sai a musulun cewa ai wai mujabbira ne an tilasta wa mutane a duk abin da za su aikata ai tilasta su aka yi da haka ba su da bai cancanta ba azabtar da su kuna makamancin wannan kuma abin da kama shi karshe da kaiwa zuwa game tuhum ubangiji subhanahu wataala mali ya ce auta kallam bil adl fa'lam annahu qadariyun ko wanda ya ce kai magana akan abin da ya shahi adalci ai ai adalci akan mutane da sauransu to ka sani wannan yana bin abin da ya shahi tafarki na bid'a ta qadari malai ce li'anna hadhihi al-asma muhdathatun kaga waɗannan sunan da aka ambata maka gaba ɗayan su kirkirarru ne mujabbira in ne a abin da ya shahi qadariya in ne jahamiyya in ce a hashawi ne nasibi ne rafidi ne wane ne duka waɗannan sunan da suke kirkirar kirkirar su aka bid'o'i ne saboda duka suna koma zuwa gawa zuwa ga wanda suka kirkiri wannan bid'a malike cewa muhdathatun ahdathaha ahlul bid'i ahlul bid'i ma'abuta bid'a su suka kirkiri irin wannan sunaye sai malaci amma amma kalimatu al-hashawiyya a can baya mun karanta ta kalimatu hashawiyya kama a ce wannan magana ce ta gama garin mutane ko kuma a ce magana ce wadda take kawai maimai ne kaman ka faɗi abu kuma ka sake maimaita ka sake nanata magana mara amfani hashawi malaci fa inna awwala man urifa bihi saboda suna tuhuma ahlus sunna da cewa hashawiyya me yasa saboda duk abin da za su haɗi suna nakalto shi daga cikin littafin magabata mi Allah ya ce mi manzalla haɗi ya sabai suka gane ba mu da wani namu sai su ce wani ai hashawiya ne ana cikin wannan zamanin da an waye kwakwalwa ta ci gaba ya za ka tsaya a irin wancan lokacin dole a sa wayewa dole a sa kaza a cikin harkar imani babu zancen wayewa salihun li kulli zamanin wa makan مالك فإن أول من عرف به تك... به... عرف أنه تكلم بهذه العبارة شين عمرو ابن عبيد المعتزلي المتكلم شين وانا كده شي سنة عمرو ابن عبيد شين متم فرقو da aka fara jin waɗannan ibara na kalima ta alhashawiyya akan shi yaushe hina zukira lahu annabna umara lokacin da aka bashi labarin cewa an ibn umara daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu Allah ƙara yarda a gare shi ma yukhalifu maqulatahu aka bashi labarin cewa wannan abin da kake faɗi abdullahi dan umar sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba haka ya fahimci wannan abin ba ba haka haka yake ba da aka ambata wa amr ibn ubayd wannan magana faƙala sai ya ce ka nabna umar hashawiyyan ya ce ai abdullahi ɗan umar hashawiyyan subhanallah nisbatan ila hashwin nas mutane gama garin mutane wa humul ammatu wal jumhur su ne gama gari a ce ai magana ce wannan ta gama gari kamar kai magana ce annaba magana wacce ta ilimi magana ce irin ta titi ko na makamancin wannan shine ma'anar kalmatu hashawi to kaga daga farkon abdullahi dan umar aka ambata wa ita wannan kalma to kaga wannan yake maka nuna tahiyya ta yan bid'a wa za su sassaƙe war suke su ne manya a cikin tahiyya sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar dan khattab kaga yace mishi ai kana hashawiyyan ai hashawi ne mal yace nisbatan ila hashwin nasi wa humul ammatu wal jumhur mal yace wa akhraj az-zahabi fi siyar a'lamin nubala lamma sta'zana ibn abi daud ala jahiz lokacin da ibn abi dawud ana ya nemi izini ya shiga wajen jahiz jahiz ɗaya daga cikin wanda suke mabiya irin waɗannan tafarki ne na bidoyi kala sai suka ce mashi man an ta waye kai sai aka tambaye ke shi ibn abi dawud wane ne kai kala sai ce rajulun min ashabil hadith ya ce ni mutum ne daga cikin ma'abuta bin tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi sallama mutane ne masu aiki da hadisi faƙala sai shi shi jahiz yake cewa a wa ma'alimta anni la aqulu bil hashawiyya shin baka san cewa ba ni bana daga cikin tafarkin wanda suke cewa a magana akan ahlul hadisi hashawi ne alhali maganan ana tuhumar shi ma da ita ko ba tuhuma tabbas haka nan ne shi ne ke cewa wal jahizu mutakallimun mu'taziliyun yaz'umu anna ahlul hadisi wal athari hashawiyya shi wannan jahiz din yana cikin ahlul kalami ba mu'tazile ne sannan kuma yana raya cewa ma'abuta bin hadisi da tafarkin sahabbai waɗannan su ake kira suna hashawiyya kenan gama garin mutane ko kuma a ce mutanen da kawai kwaikwayo da suke yi su me yake damu su anan dan me za ku ce he kun kwaikwaya dole a ce a karanta hadisi ko aya sai an jiyo ya can aka fahimce ta a kuma a yau ku irin naku shi yasa zaka ji duk wani ma'abucin bid'a sai ya shiga qur'ani ko hadisi ya nemo wa abin akan shi hujja kuma wannan hujja ce alaihi lalahu hujja ce akan shi ba hujja bace a gare shi amma haka zai tsaya ya doge dole ya nuna muku cewa fahimtar magabatan jiya dole a rushe ta kenan yanzu yau a kirkiro fahimta sabuwa malice wal haqqu anna ahlal ahwa ila siyama minhum wal haqqu abinda yake na gaskiya yace anna ahlal ahwa kaga ma abuta bin son zuciya la siyama balantana ma minhum ahlul kalami daga cikin ma'abuta zance da surutu su ne 'yan falsafa da bandiki a ce dole a ɗora kai hatta da fahimta akwai ubangiji ko babu shi sai a ce dole a ɗora abin a ma'auni wanda yake na hankali idan aka ce ahlul kalami ko aka ce ilmul kalami ko aka ce ilmul mantiq suka ce ilmun ne yustakhdamu aw yastakhdimu al mantiq wal jadal idan ka ce ilmul kalam wani ilimi ne wanda yake amfani ko yake lura da almantik mai mantik shine kaman kwakwalloka a faɗi abu ka ji kwakwalloka ta kama shi ko ba ta kama shi ba yanzu a hadisi haka zai yi ko a yi ƙurani a ce dole sai kwakwalloka ta kama ta yarda an shi da wancan yake cewa duk hadisin da kuka kora kuka ga bai kama kwakwalloku ba sai ce kawai da ifi ne iya ma'aunin kenan wanda jahilci ya kai jahilci to shi ne almandik shi ilmul kalam ilimi ne wanda yake tahiya akan karantar da mandik wal jadal da rigima sai a ce maka ba laisa ba ko yake musallam ba kawai kawai ku zo ku zo a karanta maka abu kawai ka sallama ka bi a ba a karanta ko ayar qur'ani ko hadisi ko magana magabata ba a sallama dole kuma ku ja kwakwallo ku shaggala ta irin wannan tunani ne na falasifa eh a ce a sa maka shakka akan komi don ka yi ƙoƙarin kaiwa zuwa ga abin da ke hakika ce wal jadal liddifa'i anid dini wai akan haka za su kare addini su ahlul kalam malace wa ahammul qadaya allati wannan wani bayani ne a gehe wa ahammul qadaya allati alajaha ilmul kalami mafi mahimmancin abinda su ma'abuta ilmul kalam suke magana akai shine sifofin Allah subhanahu wataala to kaga sifofin Allah kuma akwai majalin hankali a cikin su ba majalin hankali hankalinka abu ɗaya zai yi kawai in Allah da manzo suka faɗi kawai ka yarda shine kawai abin da zaka yi abinda hankalinka zai kenan to magana akan sifofin Allah sannan kuma al'iradatul insaniya wai cewa ɗan adam iya da ganin dama ko bayyada sannan abu na uku sun yi magana akan alƙur'anul karim magana Allah ce ko halitta Allah ce da sauran abubuwan da suka yi magana akai mafi yawa al-mantiq wal kalam suna magana akan sifofin Allah al'iradatul bashariya aw al-insan kuma sannan abin da ya shahi alƙur'anul karim to shi ne maliki cewa a nan mafi shahara a cikin ilmul kalam hanyoyin ilmul kalam su ne al-mu'tazila wal-ash'ariya al-mu'tazila wal-ash'ariya kuma cikin littafin maliki wal haqqu anna ahlal ahwa ila siyama minhum ahlal kalami ahaqqu bi wasfi al-hashawiyya yace yo ai in magana za a yi ta gaskiya da gaskiya babu wanda ya cancanci kalma ta hashawiyya sama da ahlul kalam abuta ilmul kalam yace li anna min manhajihim daga cikin abin da yake cikin manhajin su da tsarin su yace almira jayayya duk abin da zai jayayya to kai yanzu mutum musulmi me ga maka da jayayya an ce maka Allah ya ce kaza me me zaka sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza me zaka sha babu abin da ke kan kawai shine kabi samina wa ta'ana inma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na kaju ka bi kawai to su kuma daga cikin manhajin su almira wal jidal da ja'in ja wal khusumat da khusuma wa iktharihim min al kalami wa hashwi al ibarat da yawan surutu sannan kuma da zantuttukan da ba su da wani fa'ida da amfani malai ce liza saboda haka fahim a haƙu bismi alhashawiyya su suka yi cancanta a ce musu hashawiyya ba ahalu sunna ba ya ce fa'in na sa'ira kalamihim hashun la fa'ida ta fihi saboda mafi yawancin maganarsu kawai duka tarkacen banza ne bai da wani fa'ida to kai yanzu mutumin da zai zo wani irin bayani zai maka in banda ɓata lokaci in allah ya faɗi kaza a ce ka ja saboda ka fahimci ina gaskiyan take gaskiya me za ka fahimta sai dai ɓata yana abinda ke kanka shine Allah da manzo suka faɗi kawai abinda zaka yi shine kafi malace mafi yawancin maganganun ahlul kalam bai da wani fa'ida kuma ga yawan ga yawan surutu yawan magana a cikin abinda la ta ba wani bukata aka ai surutu wa kadhalika musannafatihim haka malace an ka dauki littafan da suka rubuta haka zaka same su wa munazaratin duk tattaunawa da aka yi da su zaka ga cewa yahshunaha bil kalamil farigi za ga suna haɗa maganganunsu da maganganu na banza wa zunun da tsammahani wal auhamu da rudu babu wani abu wanda yake kat tabbatacce yanzu da ka ce maka Allah ya haɗi wannan kat ne idan ka ce maka manzala sallallahu alaihi ya haɗi hadisi ya tabbata wannan kat ne to amma duk wani mai bayanin da wani zai yi na surutun shi a fahimtar shi kai ga wannan tsammahani ne in dai ba goyon bayan qur'ani da hadisi ya samu ba malice amma al'ahadis wal asaru fahiyar wallahi azubdatu wal samaratu wal khulasatu wal lubbu ya ce kaga hadisan mazala sallallahu sallama kaga ayyukan sahabbai al'asar ya ce fahiyar su ne wallahi ina makarantsuwa da Allah azubda su ne tacaccen abu nagarcacce wal samara sannan kuma shi ne abin da za a iya kalata a cikin komi wal khulasatu kuma shine takaitaccen bayanin da za a ta yi a saman shi wal lubbu kuma shine kashin bayan ko kuma tsatson tahiya gaba daya wannan hadisan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne abin da yake garanti ya za ka kabar hadisi ka kawo magana wani filosof ko wani ahlul kalam ko wani mantiq ko wani waye a ce filosof wani ya ce kaza ga aya hadisi na ga aya ga qur'ani kana kallo me kuma kana magana filosof wani filosof me zai ce maka rudu mali ya ce kala subhanahu Allah ke tafi an mazzabadu fa ya zahabu jufa'a kaga abin da yake karmami da tarkace fa ya zahabu zai tahi jufa'a haka nan kara zubin zafi bahaushe yake cewa garin banza yana tahiya a horohoron banza eh fa ya zahabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nas amma kaga abin da zai amfani mutane fa yankufu fil ard zai tabbata a ban kasa mutane su ci gaba da amfana da shi kaga sunna ana ta sassaka amma harin tana nan mi daran dakam an yi bid'a hasha hasha bid'a mu'tazila an yi abin rafida an yi wacece an yi wane ne ko yau ko gobe ko kada duka ana nan ana yin su amma suna nan an aka yi ya kare ya tahi sunna tana nan daren dakam shi ma wane kirkiro nashi a zo a buga ayi ayi ayi wannan bid'ar nan ta watse zaman to babu ita sunna tana nan daren dakam shine fa amma zabadu fa yadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yamkusu fil ard Allah ce kazalika yadribu Allahu al-amsal haka Allah yake buga misali dan mu gani mali ce lakinnahum sai dai bari ne kawai qaumun sukin nan waɗanda ma'abuta bid'a ko bin son zuciya qaumun mutane ne waɗanda ya'diluna suna karkacewa anil haqqi game da abin da yake gaskiya ga gaskiyar karara Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza to wani abu kake nema fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal ba abin da zai biyo bayan gaskiya in ba bata ba idan ka bar gaskiya daga ka bar gaskiya ka bace malace fasimatul ammatu li ahli al-ahwa'i karahiyat karahiyat ahli al-hadith alama mafi girma mafi gamewa ga duk wani ma'abucin bin son zuciya zaka same shi yana kyamar ma'abucin hadisi idan ka ce a wannan aikin na ibada mu hadisi muke nema ce hadisi kake nema ai an jima ana yi ce a an jima duka ba da ba hujja bace eh an jima duk ba hujja bane kawo dalili ha tu burhanakum in kuntum sadiqina kawo hujjarka kawo dalili ka hadisi sai ga mutum yana nema fusata akan cewa ka ce kai hadisi kake nema to zaka samu duk wanda baya bukatan hadisi ba ta farki manzala yake bi ba yana so a kowane lokaci ta da kura ya ciwa ciwa ya bace a cikin kuran nan ku kasa gane komi kuma a kasa gane fahimtar komi saboda an ce hadisi to ya san nan ba labari in kuma kawowa zai to addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne za a yi idan kuma aka yi na manzala sallallahu alaihi wasallam to shi bai da huta a ciki a fahimtar shi eh saboda abubuwa gaba ɗaya za su za su rikirkici da haka to yanzu ya za a yi a tahi zuwa ga maganganun mutane idan aka je zuwa maganganun mutane kenan a nan shi ma iya cikin mutane za su iya magana in yi magana sai ku ce sadaka Allah alazi sai dora ku akan haka dole ku yarda cewa in yi magana an kare hali duk maganar da zaka dole ta daidai da Qur'ani da hadisi in ba ta yi ba daidai da wannan za a je maka abinka Imam Malik ba ya ambace haka ba duk wani wanda yake da awon malim ta yana jingina kai shi zuwa ga mazhabatan Malikiya la sai ma yammacin Afirka ko yake cewa babu ɗaya a cikin mufaci ana amsa a wajen shi ana maidawa yace illa sahib hadal qabr yace in ban da ma'abucin wannan kabarin ya nuna kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine duk abin da ya bada kawai katne garanti ne ba shakka babu kokonto a ciki shi Allah yake cewa man yuti'ir rasul yace faqad ata Allah yace wa in tuti'uhu tahtadu in kuka mishi da'a kun shiru automatikiyan babu wani protocol da ake bukata kawai ka shiru shi yasa ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakka yarda wani bata maka lokaci malike cewa za ka samu sifa alama mafi gamewa ga abuta bin son zuciya malice shi ne za ka same suna kiyayya suna nuna kyama ga ma'abuta hadisi ka duba ga yanzu mutumin da zai ce a tahi a kan na manzan Allah kaga ba kan shi bai kira ba gidansu ya kira ba ba malamin shi ya kira ba ba garinsu ya kira ba ko yankinsu ko kaza ce a kawai ka bi abin da manzan Allah zo da shi me abin rigima ciki ba abin rigima ka bi abin da manzalla ya zo da shi in ka bi wannan ka shirya kuma kai za ka amshi suna ahalus sunna ko a ina kake sawani kana tare da suwani ko kuma baka tare da suwani malik ya suna su waɗannan ma'abuta bid'a suna kyamar ma'abuta hadisi su ma'abuta hadisi malik ya hum ahlus sunnati wal jama'ati as-salafus salih ma'abuta bin sunna tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce ahlus sunna ana nihin ma'abuta bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu mutane diya sun makan suna ahlus sunna ba ahlus sunna bane ba saboda aiki shi ke tabbatar wa dan adam cewa zai dace da wannan sunan ko kuma zai dace da wannan sunan ba malaci wal jama'atu jama'ar musulmi wanda suke bin gaskiya as-salafu salih magabata na kwarai wanda suka tsaya tsayin daka akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala az-zahabi rahimahullahu ta'ala fi tarjamati ahmad ibn sinan al-imam az-zahabi Allah ya rahama a gare shi a cikin tarjamar da yayi wa wani ana kira shi da sunan ahmad ibn sinan قال يكتشوا قال جعفر سمعت أبي أحمد ابن سنان يقول ليس في الدنيا مبتدع شي آه قال جعفر يكتشوا يجد كنش أبو abu ahmad ibn sinan yana cewa laisa fi duniya mubtadi'un babu wani dan bid'a a duniya kaf illa wa yubghidu ahlal ashabal hadith face sai ka same shi yana nuna kiyayya ga ma'abuta bin hadisi yace wa idza btada'a ar-rajulu bid'atan duk idan mutun ya kirkiri wata bid'a kuma to nuzi'a halawatal hadisi min qalbihi za a cire jin daɗi da nagartuwa na hadisin manzan Allah daga cikin zuciyar shi saboda in ka ce bid'a za ka kenan ka bar mi ka bar hadisi bal hasali dole sai ka komo kana faɗa da hadisan nan saboda an cire halawar halawar hadisi daga cikin zuciya kai bin son zuciya kau kake so kai malai ce qala al-auza'i al-imam al-auza'i yake ambata cewa mabtada'a rajulun babu wani mutumin da zai yi bid'a yake cewa illa ghalla sadrahu ala al-muslimin face zuciyar shi sai ta doki keta da hasada akan mutane al'ummar musulmi duk in zai bid'a saboda duk wanda zai zo ya ce bid'arka da ka zo da tafakka da hujja ka bari abu kazan nan ba sunna bane ba zai ya shiga mi ya shiga takura ya shiga takura bidoyin da kuma akwai su kala daban-daban wallahi ga yadda ake bidoyi wala a wasu wajajen nan hadda dan sauki-sauki wallahi kawai wani zikiri da daga wani tsoho a ɗan ko ɗan pakistan da ko ina ne yana yi da wata sallah da wasu 'yan indiya suke yi akwai abubuwa da yawa wallahi wanda ko ba abin da zai sa mutane su zauna su yi irin na manzo Allah in ba hadisi ba kowa a jina shi san zuciya ku bari malamin ku ya kirkiri kaza ya mutu abu kazan nan kun gano kuskure ne ku bari in ya rayu kuma ku mishi nasiha in ya kiya kuma ku bar shi malaka cewa kunna kunna natahaddasu natahaddasu annahu mabtada'a ahadun bid'atan illa suliba wara'uhu al-imam al-auza yake ce ai mu mun kasance muna muna bada labari muna bayani akan cewa babu wani mutumin da zai kirkiri bid'a illa suliba wara'uhu face sai an an sallabe mishi an sillibe mishi abin da ya shayi wara gudun duniya da tsoron Allah subhanahu wata'ala duk idan mutum zai kirkiri bid'a to kenan yana so ne ya sha daga shi ma ga yanda manzon Allah ya kuma amma shi ma ga yanda zai yi wa qala shatibi imamu shatibi yake faɗa cikin littafin al-i'tisam yace ba'da zikri al-khawarij mubayyinan anna al-ibtida'a yujibu al-iftiraq wal 'adawa inda al-mubtadi'a yake cewa bayan ya ambaci cewa khawarij ya bayyana su su wane ne sai yake ce anna al-ibtida'a dukkan abin da yake bid'a ne yujibu al-iftiraq yana wajabta raba kan mutane wal 'adawa da adawa inda al-mubtadi'a a wajen masu yin bid'a nan ana cikin bid'a sai ga halin wani ya gehe shi ma ana cikin tahallul sai ga wani shi ma ya ja daga sai ga gasu nan malar ahzab wurin kungiyoyi daban-daban hanyoyi daban-daban ɗari'u daban-daban saboda kowa na ga cewa ba zai iya tsayawa dole sai yami sai ya kirkiri tashi sai imamu shaɗi yake cewa sun mayalihim sannan wanda zai biyo bayan khawari yake cewa kullum manibta da abida'atan duk wanda ya kirkiri wata bid'a fa inna min sha'anihim iya daga cikin al'amarin ma'abuta bin bid'a maliki cewa an yasba'un nasa shine su sanya wa mutane nawa da jan kafa akan mi an ittiba'i shari'ati akan bin shari'a sai ta maka aka kaba kanka wahala wannan abun tsarin ne suke faɗa haka in kai kaza ma yayi in kai kaza ma yayi me yake rushe addinin Allah yake ai shi yasa malamai suke cewa hatta a manhajin karantarwa ko irin khilaf da ake samu tsakanin malamai idan ka zo ka karantar da mutumin da shi ba wani ɗalibin ilimi ba ne ba kawai ka faɗi mushi ne bauta wa Allah to faɗi mushi ƙaunin raji magana da ita ce dalili ya tabbata a kanta karka ce mushi ai wane ya ce kaza wane ma ya ce kaza wane ma ya ce kaza shi kenan sai ka bar shi a haka nan kuma shi ba littafi zai je zuwa barata na gane ta ina ka sa gaba a ka faɗi mushi ƙaunin raji kawai mas'ala kaza kawai kaza ne saboda shi ne magana da yake da goyon bayan hadisi yake da goyon bayan alkur'ani mai girma amma idan ka kawo shi ai an ke ka sashi rubu kuma karshe baka bashi wata mahuta ba haka kawar shi haka na arube shine maliki ce anan sun mai su waɗannan ma'abuta bid'a duk wanda zai kirkiri bid'a maliki cewa iya daga cikin al'amarin su an yuthabbiqun nasa suna sanya mutane nawa da kasala an ittiba'i shari'ati game da bin shari'a sannan kuma wa yazummunahum suna zargin ma'abuta shari'ar wa yaz'umuna suna ma raya cewa annahumul arjaz su ne waɗanda suke sama mutane waswasi al'anjasu najasa almunkabbina ala duniya wasu wasafta su da cewa ai su ne waɗanda suka rungumi duniya sannan kuma wa yad'una alaihim shawahid al-ayat fi dhammi ad-dunya wa dhammi al-munkabbin alaiha sai raka muku dalilai da ayoyin qur'ani yazo ya kafa abin da yake na bid'a shi sai fake sai samu ta dan reshi sai an bata maka ce ai waɗannan da kake ake cewa ahlul hadith nan kaza kaza kaza ai su ne ma'abuta bin son duniya yanzu daga wannan ma'anar son bin son duniya son duniya kaga abin wanda yake addini ya yi magana kan shigo shikenan sai bige ta kamo ka ayoyin qur'ani suke magana akan haramcin son zurfafawa cikin son duniya da sauransu wa zammul mufkabbina alaiha sannan kuma da zargin waɗanda suka rungume ta malaka cewa kama yurwa an amr ibn ubayd kamar da aka rawaito daga amr ibn ubayd annahu qala yake cewa law shahida indi ali wa usman wa talha wa zubair ala shirakin ala shirakin alin yace ma ajastu shahadatahu kaji wani dan kama iska ana kira shi da sunan amr ibn ubayd alaihi minallahi ma yastahiq wai yace wai inda aliyu da usmanu da talha da az-zubair ibn al-awwam radiyallahu anhum zasu zasu zo shaida wajen shi ala shiraki na alin akan katanan takalmi hancin takalmi yace ma ajastu shahadati yace wallahi ba za a shaidar su ba ya ce haka za wanda mutum haka ya ambata kaga wa yake an ya rushe su shi kenan sai ya gina hayane shi shi ne kamar wanda ba mala ce na'udhu billahi minal khudlan muna roƙon Allah kare mu daga tabewa da asara da asara aibuwa mala ce wa an mu'adh ibn mu'adh qala qultu li amr ibn ubayd yace na fada wa mu'adh ibn mu'adh yake cewa ya fada wa amr ibn ubayd shi wannan wanda ya magana akan aliyu da usman da talha da zubair yace mishi kaifa haddatha الحسن عن عثمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء عدتها akwai matsala ta mutumin da ya zo mutuwa ya zo mutuwa sai ce a cikin matan shi ya saki wacce da ɗan lokaci kaɗan sai ta mutu ta wani matan za ta ci gado sai ya mutu a sai ya mutu ya sake ta da lokaci sai ya mutu to wannan matar a mizanin addini za ta ci gado a shi ne abinda malamai suke magana gaba ɗaya kan shi kuma haka usman ibn affan allah ƙara yarda a gare shi ya tabbatar gawa ga matar abdurrahman ibn auf ya sake ta wajejen kusan zai mutu bayan mutuwa shi sai usman ya ba ta gado to shi yanzu wannan amur ibn ubayd kaga a lokacin usman ibn affan a lokacin abubakar da umar ne kawai suka rasu ko ba ka ba lokacin khalifancin usman kaga usman iya nan aliyu iya nan sauran sahabban da suna nan kuma duka sun hada ka abin da usman ya daidai ne lokacin da ka zo mutuwa in ka saki ma to in ka mutum sai ta shiga do in ka meke ka tashi to in su wannan ya tabbata eh saboda ɗan iya da irin wannan dubarai saboda lalle yana so ya haramta mata gado kuna makamanta ne sai sake ta eh sai ya ce to baka isa ba tana nan daren da kan sai ta ci wannan gada to shine anan mu'az ibn mu'az yake cewa na fada wa amr ibn ubayd ya akai al-hasan ya bada labarin cewa usman ibn affan ya ya bada gado ga matar abdurrahman ibn auf bayan ta gama idda ma فقال سيكي تشوى إن فعل عثمان لم يكن سنة ويشي أمر ابن عبير إنه wai ke cewa wai ai aikin Usman wannan da yi ba sunna bace ba sunnan wa sunna shi shigo ba sunna Abul Qasim bane amma sunnar Abul Qasim shine za ta ci gado sanan wa qila lahu an fada shi ga shi wannan Amr ibn Ubayd kaifa haddatha al-Hasan ibn Samura fi saktatayn aw fi aywa fi sakatatayn yaya al-Hasan ibn Samura yayi bayani daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa akan sakata ta yi shine shuru guda biyu akwai hadisi daga shi al-hasan ibn samura ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaskutu sakatatain mazalla yana yin shuru guda biyu bayan ya kabbar al-harama yace idza istaftaha as-salat a lokacin da zai fara sallah mazalla yana yin shuru idan ya kabbara sai ya shuru sannan in yi su abinda zai karanta a baya su biyu baya sannan kuma wa iza faraga min alqira'ati kulliha sakata in ya kare karatu ma kuma gaba ɗaya yana dan shuru kadan in so sai ta yi ruku to shi ne aka tambaye shi wannan shi wannan amr ibn ubayd kinnan wai ya aka yi haka alhassan ya kawo wannan hadisi faƙali sai ke cewa ma ta suna ubi samura ya ce kai ka damu da hadisin samura alhassan ibn samura waye ku alhassan ibn samura ya ce ƙabba allahu samura subhanallah ka ga wannan aibi zagi ne kai tsaye kama ce allah ya aiba allah ya mura naka sai ya mura na sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ga wannan duk tahiyar shi da yan shi'a qultu malike cewa nace shi malam mawalin filita kenan ya ce bal bari dai ƙabba allahu amur ibn ubaid kai amur ibn ubaid kai ne wanda za a ce an baka ake maka adda ƙabba allahu ƙabba haka allah allah muzanta ka allah tozarta ka saboda kana zagin sahabba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amsalahu wa ashiya'ahu da makamantan shi wa ashiya'ahu da yan tawagash eh fahum ahaqqu biha su suka yi cancanta da kalma ta qabbahumullah yake cewa min zalikum akan sama da as-sahabiyul jalil sama da sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabi mai girman daraja kace qabbahahu Allah subhanallah shine malai yace bal su ne dai za a ambata musu wannan kalma ko su suka cancance ta wa qala ash-shatibi wa su'ila amr ibn ubayd yawman an shay'in fa ajaba fihi qala ar-rawi la qultu laysa hakaza yaqulu ashabuna an tambayi amr ibn ubayd wata rana game da wani abu sai ke ba da amsa fa'ajaba fihi ƙalar rawi a ce maka mai hukuncin kaza mai hukuncin kaka ne sai ka ce ai mai riwaya ya ce to mai riwaya na waye ƙalar rawi mai riwaya ya ce waye wannan mai riwaya hultu laisa haka za ya kulu ashabuna shi wanda ya tambayi amur ibn ubaidin sai ka ce mashi a'a mu ba haka ba malamanmu suke ambatawa sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai amur ibn ubaid sai ya maido shi cewa wa man ashabuka la abalaka yanzu waye kuma sahabbanka ko kuma abakanka kamar ka ce mutum kai tai daga can baka da uba shine ma'anar la abalaka kenan da aibi ne zagi ne eh kaga an za a faɗe shi da Hausa zalla munin ba karami bane ba qultu sai yake cewa nace mushi ayyubu wa yunus wa ibn aun wa taimi yace ma'abu malaman mu shine ayyub da yunus da ibn aun sannan kuma da taimi qala sai shi shi wannan amr ibn ubayd sai mai don cewa ulaika anjasun arjasun amwatun ghayru ahya subhanallah yace waɗannan mutanen kazamtattun mutane ne kaza kaza kaza matattu ne ba rayayyu ba wale ce fa haka za ahlul dalali ka duba ga haka ma'abuta bin son zuciya da bata ya subuna salafa saliha haka suke zagin magabata na kwarai tun daga sahabbai yace la'alla bida'atuhum yake cewa tunfa la'alla in suka zage su su kayan da suke doke da su sai su ciyar da su ya su bada su yani himda ne su amsa kina suka aibata sahabbai suka ruguje ayi so kenan suna su sai tashi malaika ayat qur'ani wa yaqballahu illa an yutimma nurahu Allah ku bai so haka ba Allah yaki ba abinda zai tabbata sai hasken qur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai mu tashi matashar da malaika ta wa aslu hadha al-fasad min qibal al-khawarij zamu ji irin waɗannan aibanta sahabbai da magabata daga ina ta samu asali اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله